الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 21 ga watan jima'a al-akhir shekara ta 1445 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu a aga sha biyu ne uku ga watan daya ko yau ala amar hayin da ba ta ba uku ga watan Januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba a cikin wannan littafi namu na Ahmad ibn Muhammad ibn Sunni na amal yawmi wal layla muna cikin babu ma ya kulu ila baha babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya wayi dare wannan littafi yana kunshe da rayuwa annabi alaihi salatu wassalam a shekara wato 24 hours awa ashirin da hudu mun tsaya a darasi na sha uku za mu tashi darasi na sha hudu hadisi mai lamba ta hamsin da takwas shafi na ashirin da bakwai inda mala yake nau'ul akhar wani nau'in daban قال أخبرني عبد الرحمن بن حمدان قال حدثنا الهارث بن ابي اسامه بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عثمان ابو عبد الله قال حدثنا رجل عن الحسن قال كنا جلوسا مع رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن محمد بن السني يأتي malaminsa Abdulrahman bin Hamdan ya karantar da shi ya ba shi labarin cewa shi kuma malaminsa Al-Harith ibn Usama ibn Muhammad ya karantar da shi shi kuma shehin malaminsa Yazid bin Harun ya karantar da shi shi kuma malaminsa Affan Abu Abdullahi ya karantar da shi shi kuma wani malami daban ya karantar da shi sai tun daga sai ka ja gurin layi domin an zabe ibahani ana amma ba abun ma zuri rawo da ne san cewa hadisin illa cewa ba a san waye ba da sahabi ne ba mu da matsala amma a cikin isnadi a samu wani a malaman ba san je wata yawa hadisi illa an hasan daga al-hasan al-basri babban malami kale yake kunna jilutan ma rajulin min ashabi rasulillah mun kasance a zaune muna zaune tare da wani mutum da da wato ma rajulin min ashabi rasulillah da da wani mutum daga cikin sahabba annabi to kaga wannan inda iya wannan ne ibabu la ya gauru babu da matsala domin a sahabatu kulluhum adul sahabbai gaba ɗayan sa adalai ne to da ba za mu samu matsala ba fautiya sai aka zo fakila lahu sai aka ce da shi to amma anan idan kana kalla hadisan da kyau hadisin mu na sati biyu da ya wuce satin da ya wuce hadisin littafin karshen wata maka sati biyu da ya wuce wane ne aka zo yana zaune aka ba shi labarin cewa gidansa ya goni ai an faɗa a wata ruwaya waye dan ba ga ma ba nan ba ka da matsala kuma an ce aka zo bakila na uwa kace da wannan mutum sai za ba annabi hadisin da ya ambata shine Abu Darda shine an bada Abu Darda ne shi za wato kana son ka gane matsala sosai sai ka tattara tsoro kulare da hadisin da ya magana akan matsala yanzu kamar da na faɗa jiya duk wanda yake so gane sallah to sai ya tattaro hadisin sallah gaba daya ba za ka zo kawai ka ce annabi baya baya kawalu ba ta hadisin ka uwa ne in ka faɗi wannan malamai dariya za su ma domin sun san baka ba gane inda aka dosa ba ya ce tarwa hadisin duka da suke magana a kan sallah shi ne sai kura sai dinin albani ya malika ce ce ce na salatin nabi من التقديم إلى التسليم تند الكبر أجوا واتو سلم تجيني أنا من ذاك بجيك الجيك ذاك مجرى أحسن سلم تجي ما أنا هذا حديث بايا يا فرجوا أبو الدرداء wani ya zo ya same ni an muka yi magana akan cewa ga yadda ake ba da sako mutum ya za ka gaya mutum sako na farin ciki ko na damuwa ya kamata ka lura da kyau kan mutum ya je ya yi da gina daji to shi ne yake a da ya zo fa utiya aka zo fa kila lahu aka ce shi wa abu da dai adi karfi gida wato tashi ka tafi gida shi ne karanta fa kadi yara kaddara hakika gidanka tashi ka tafi gidanka ya kone shi ne zakon tashi ka tafi gidanka ya kone fa kana shi ke mahkara kaddari abu da zai na zaune da sab ni gida na bai kone ba fa zahaba sai tafi shi wannan dan sakon da ya tafi fa ثم جاء زمي داو فقيل له يجي دي اجل دارك فقدي دارك باو الله كتاشي كتابي جدا ناجي ابا جدنك يا قومي فقال لي لا والله ما احترك يجي داك دا لا رسي دا الله جدا ناجي قومي با فقيل له sai aka ƙara cewa da shi in kara ɗan daru gidanka fa ya ƙone wata haribu billahi ba kara ya kuma cewa da shi na ce ma gidanka ya kone amma kana rantsuwa da Allah gidanka bai kone ba fa kana shi yake in ni ce ne a to rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kone yace dalili saboda na ji annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi yana cewa man qala hayla yusbihu duk wanda ya fada lokacin da ya wayi gari in gari ya wayi yake radiyallahu allazi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم في كلمة الدعاء دوغوا yace na ji annabi yana cewa duk wanda ya waye gari yace rabbi Allah ubangiji na domin rabbu a cikin sunayen Allah wanda za ka ce ya ji karfi kawai shine Allah domin Allah sayyidul asma'i duk wani suna da kake gani Allah gaba take da shi kuma kowane irin suna za ka kawo to yana kunshi a cikin Allah akwai shi Isa inda ake cewa ka ce ba za a yi basmala ba a yi tasmiya a za ga bismillah ake cewa ko ba a cewa bismillah rahman bismil malik bismil quddus a saboda Allah ta kunshi duk wani sura ba ka gani da ka tashi kawo sunayen Allah in za a yi lissafo shi ne yake fara sauwa a gaba sannan sauran su biyo baya huwallahu alladhi la ilaha illa huwa huwallahu alladhi la ilaha kaba bayani ake ba ba shine dai Allahu dai abin da zai biyo bayan shine Allahu na ake jira ba shine sayyidul asma to sai rabbu idan da annaba da shi suke fakewa za su yi addu'a rabbana waj'alna musliman laka idan da yake wanda zai addu'a yake ya rabbi ya rabbi ya rabbi wannan to wannan musamman da uku to Allah ba zai kale shi ba sai ya saurare to annaba za ka ya kace ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك رب قد آتيتني من الملك والحق ربنا وبعث فيهم رسولا haka za ka ga rabbu ya rabbi ya ubangi domin mai kulawa kun san kulawa ina yake akwai amma akwai sassa rububiyya da kake magana wato akan da duniya ko da take gaban biya akwai kuma keɓantacciya to kai da gaba da ya rabu kana nufa Allah ya kula da kai keɓantacciyar kulawa kamar yadda annaba suke kira Allah akan wannan domin rubiya ta shafa an da musulmi domin wala in ka anta mun kana da samawati wal ardi la yaqulun Allah kowa rubiya shi ya lutu abalu rabbi ayyukan ubangiji gaba daya to har ma ma sun yadda da wannan in ka tambaye su wai halitta sammai da kai ta abuja da za su cewa Allah ne wai ki gwamnati da ruwa daga sama Allah ne to wannan kulawa ta gama ga amma kenan amma kasa kuma bai wa kowa jewa sai mu ne kawai waɗanda suke to shi ka su suke kiran da yaran duka to nan abin da yake a cewa yawa sai ce ina addu'a ta ce rabbi allah ubangiji na mai kulawa da ni shine allah Allah allazi la ilaha illa hu wannan da ba wanda ya tantance abautawa sai shi alaihi tawakkal da shi kai na dogara kaga za a iya cewa tawakkaltu alaihi za a iya cewa na dogara da shi amma zai ce da shi kai na dogara kuma na sha gaya muku cewa mutum ya ce ya dogara ga Allah da baki kawai Allah baya kyale ka sai ya gwada sai ya gwada ka domin dogaro ga Allah ba karamin abu bane hadisin Ubaidullah ibn Mu'tad annabi yake cewa man asba aminan fi sirri mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawm ta'amu yawmihi fa ka'annama inzat lahu dunya ibn Majah da ibn Ibn sun fitar da wannan hadisi cewa duk wanda ya waye gari yana amintacce a gidansa ba shi da damuwa abin da shi ne wannan hadisin wanda za su buga da shi ne ka tambayi mutanen Borno Maiduguri wanda suke gudun hijira sai da muka gudun hijira ba za su gane hadisin sosai ba to shi ne da mutanen Yobe Katsina Zamfara irin garuruwan nan da ba ta ba ta cikin kwanciyar hankali da ga mutum ya yi gudun mai kuri ne a garin shi ya koma wani guri ya zama almajiri ta karfin tsiya to shi ne annabi ya ce duk wanda ya waye gari yana cikin aminci a gidansa mu'aban fi da tadi zamira da lafiyar jiki lafiyar ne ne ba shi da wata matsala ta lafiya ba zai wa Allah korafi wani bai da kokobo ya rika ta ji ya tashi bai da kaji ya zo daga wani kamar sahara sai wata bakwai ko motsa ba kai yanzu daga bar ba ka dawo awa ka da rabin kana ke kan kwallo amma kana korafin cewa ba ka da kuɗi shi wancan na asibitin so yake Allah ya kwace kuɗin ya ba shi kamar sa kawai ka je ka ga wanda bangaren ɗan koda ka je ka ga wanda ake wanke koda sau biyu a sani yana biyan dubu hamsin da wani abu duk wanke koda ɗaya dubu ashirin da wani abu duk da akwai tallafi a haka da ake faɗa wasu masu kuɗi za su zuwa su ba da kuɗi a tallafa ko kuma ka je ka ga masu ciwon zuciya wannan gaba ta biyu ba ka zuwa asibiti ba za ka gane in dai ba ka zuwa asibiti to ba za ka fahimce ta ba wannan da farko wanda ya gudun hijira ɗan wayannan garuruwan sai sun fi kowa fahimta ko boko haram da ta zo ta yi rugurguza a kano ai ka ga ba a gudun hijira ba an dai suka zo mana mutane abin da ya fara masallacin juma'a da ba gudun hijira ba su wayancan da suke gudun hijira za su ka gane gaba farko ta biyu kuma sai zuwa asibiti sai annabi ya ce inda hu ta'amu yawmi yana da abincin yini daya na ranar kawai ba na wata ba to annabi ya ce duk wanda ya hada wayannan abubuwan guda uku fa ka annama hizat lahu dunya kai ka ce an tattara duniya ne da abin da ke cikin ta an baki kyauta hizat bi ma'ana duniya wa udiyat an tattaro an kuma baki wannan baiwa ba Allah ya yi wa duk wanda ya dace lafiyar sa lau to wannan baiwa Allah ko ba ka rubuta ko wanda wani yana kora biwa sai ta kawo da takwas a yanzu ne ta ba ga mu ai bai wa Allah haka wannan baiwar Allah ya ba kullun ka gode masa Allah Amina ce jirgi ko wani ma ya ya manta bai kulle kofar gidansa ba aka yi kwana Amina ce jirgi ko bi sirri ko bi sirri wa'abun bi da sani ba shi da wata matsala ba ba rashin lafiyar da za a ce yau ba shi kowa ya sani ko ya kasa samun sukuni wa in inda hu ta'amu yau yana da abincin yi annabi yake kama an tattara duniya ne da abin da ke cikin ta an baka ka je ka hira da marasa lafiya ka kai za ka gani wani yana nan mai kuɗin gaske ne amma so yake lokacin da mahaifin ya kwanta a Aminu Kano na yi da wani mutum da suke jira a miniti na yi da shi yana cewa kawai mun fito muna da shi yake da yaron gidan da ɗan gidan sai yake kaga wannan bawan Allah wani babban mutum ne yake cewa wallahi kusan ƙasashe shida aka kai shi wani ciwon ciki yake ba ma an kai shi India an kai shi Egypt an kai shi masu a ne sunan da har tana yace shi yawo ana je yanzu an hakura an dawo nan yace da kansa da kijin da yake kwance babban mutum ne saboda Allah ya ba shi ya kashi kashi yana da koskan yana da likita yana da haka kuma shi ma biloniya ne kuɗi ne yace wallahi da Allah zai kwace kuɗin gaba ɗaya ya ya ba shi lafiya cikin da kawai ya yi kai nawa ka ba Allah ya ba wannan nawa ka ba shi kina abin da zaka kalla ai nawa ka ba shi ya baka wannan lafiyar da kake ji da ita dan wani zai ga barabansa da zazzabi tun ba bai kuma ba yana yin gawo da karfi yanzu shi ana wannan awa ɗaya da rabi shi awa biyu yake wani zai zo mu ya tafi ya mori training kuma ya dawo ya ci tuko duk mun yi wannan haukar ka gane ko eh da sabon mutum ya kire mu kuma ya dawo ya ci tuko ko ba ka bane sai abin to saboda a ce ai da zai mutum ma yana da kaida ko ko da ba da kaida a ce su za ka ga ba kurun shi kenan to saboda haka wannan shine to kaga wannan din nawa ka ba wa Allah ya ma nawa ko kwabo ba ka ba shi ko kwabo kuma ba wai kawai dan samu kowa bane kawai ganin daman sa ne yayi ba wannan ganin daman sa to wannan hadisin kullun in na kira ki ina ƙara godewa Allah man asbaha aminan fi sirri wa hafaz bi jasadi indahu ta'amu yawmihi fa ka'anna wahizat lahu dunya to wannan ne to kaga shi ne yake cewa to alaihi tawakkaltu da shi ne dogara Allah da yayi wannan baiwa da shi ne dogara wa huwa rabbul arshil azim Allah shi ne ubangiji al'arshi al'azim mai girma shi ma wannan gaba kullum muna magana sama da ƙasa wanda zai ku kowa ganewa shi ne wanda ya tayi ku da ya karanta astronomer ko astronomy da suke karanta da geographer ya kamata a ce wanda ya karanta shi za kullum na kalla Einstein sai a bari wata jaridu yanzu ai kunya azara wallahi sun yi muguwa azara saboda kamata a ce sun fi kowa fahimtar Allah saboda iya sama kawai ka kalli ka karanta sararin samaniya ilimin sararin siriya sararin samaniya na ba da alaji da ke ko ba ka karanta wannan ka ƙara gane cewa lallai Allah ba ɗaukakin sarki ya cancanta abin saboda wani abu kawai za ka rika kalla galaji nawa ake da ita galaji galaji nawa ake da ita wanda za ga shi wannan ne talin ne ko shi a yanzu sai yake wai saboda sai yake a koma rayuwa a kai yana ganin bai kamata yanzu rayuwa a a koma rayuwa a saboda tsabar kwakwalwa abin da ya kai matakin da shi yana ganin rayuwa a nan a kawai a koma stress da rayuwa yanzu shi binciken da yake kira to wannan duniya fa da kake gani gaba ɗaya da ake taimaka magana ko gaba ɗayan ta baka kai bata kai 0.5% a halittun sama ba abin da zai tsora ta kai shine kallo za ka yi yanzu kawai kana cikin nan kana cikin nan a rufe ko ina a rufe kana zaune a kan teburin nan ba wani gurin da za a buya kawai sai ɗan tsitsi ɗin tsiraɗa sai ya shigo nan. Idan wato in kana so ka kashe shi yanzu sai ka sha wahala. Har sai ka in ka gina hata ne shi za ka yi ta yawon sa domin ba gurin fita. Ya ta yawon sa kan haka zai yi ya ta gama gado zai da ya je kan ya wuce kan ya dawo. to yadda Allah yake ganin duniya ba kaga yanzu yaro karamin ta gara ma zaka sa yaje bi ta kanta ya kace kawai yadda Allah madaukakin sarki yake kallon duniya bai kai yadda kake kallon kiyashi ba a ƙasa bai kai ba wallahi domin duniya gaba ɗaya da mutanen cikin da wasu kai kiyashi a gurin Allah نعم نعم Inna Eh, dama an ce mun kai mutum biliyan bakwai ba? Inna lillahi wa inna An je a samu ba a kan ku kawai. Shi ne kawai. Kaga mu muna maganar wani wato adadi wanda yake mai tsiki. Magana ake kai galabi wato sai dama ta suke mu biliyan bakwai. Ko shi ma da yake ganin shi Stalin da ya zo yana kai maganganun da yana ganin a yanzu an zo kawai gaba da ya yi an cika a wannan wannan wannan wannan duniya kamata a koma rayuwa a cikin to idan ba Allah ya saki tauraro guda ɗaya yanzu tauraro ɗaya wannan da kake gani gaba ɗaya nake duniyar nan ne ka gane ai nika yawwa abin da za a nike ko ka san ba a ɗauko wanda ka san ka sun girma nike ta ne gaba ɗaya Duka da Allah yake magana irin san su kowai wai dan nujumun kadara wanda ya san girman Allah da ya san me Allah yake magana a kai sai an gane da shi za ki so muku magabata na faduwa su tura domin wanda Allah madaukakin sarki zai hada wato rana da wata guri dai ai al'amari ya lalace kuma wata ne al-shamsu wal qamar haka Allah ya yi a ranar da za a zo a hada su guri daya zance kuma ya canja Ji za wanda ya fahimci wannan, shi za ka ce idan mutum ya je ranar alkiyama kai a yadda kake kai kaɗan wurin shiga wuta. Sai an mai da kai kamar duwatsu, domin kai kaɗan. Domin kai a matsayin da kuke ba wai iya kai duniyar ma gaba ɗaya ba ta kai girman tsankiyar shi ba. To wuta ne za ta ji sai an mai da kai nama. Domin ta kurɓa shine waquduha an-nas wal hijara to ina abin da ya shafi wannan kawai in ka kalli ilimin samaniya wanda ya je karanta geography da yan astronomy da astronomy nan da ake magana kamata a ji sun fi kowa girmama Allah Allah ko da haka lalle irin wannan abubuwan duk lokacin da ka zo kana addu'a kuma ka ji irin wannan an ce ma rabbu wa huwa rabbul arshil azim shi za a yi masu zuwa wannan a rashin kyakkyawan tauhidi idan Allah ya ce kun masawa ala al'arsh ya dide ga al'arsh girma ma shi ne kai ta domin an gaya ma annabi ya faɗa cewa sama ta ɗaya idan aka nan da ta aka hurga a tabi za ta koma kamar titi a daji idan aka ɗau sama ta ɗaya da ta biyu kuma an gaya ma dukkan sun tsakanin sama ta ɗaya zuwa ta biyu ta biyu shekara ɗari biyar idan aka ɗau ta biyu da ta ta ɗaya da biyu aka wurga ta uku za su koma a buɗe kuma ba wai a nan da ba a buɗe yadda sai aka ɗau tabar ma ka haɗe gefen da jeje ki ba ka wurga a sama ta uku za su koma kamar titi a daji to gaba ɗaya ta ɗaya sama ta shi ta shi da zuwa ta biyar ka wurga a ta bakwai haka za su gaba idan ta ɗaya su gaba ɗaya shi ne wasu a kursiyi husamawa wal ardi saboda haka kujerar ubangiji madaukakin sarki yau bala wannan alkurfi din kawar da kammai da kasai a cikin ruwa kamar titi a daji za su koma idan ka wurga wannan kuma cikin ruwa shi ma haka za su zama domin ce wa kana arshi ko alal ma'i to haka shi ma ruwan ka wurga shi al arshi da tare da wannan duka da aka faɗa ne kuma sauki istawa ala lana istawa amuriku bi sai ka zauna lafiya amma ka maka ne sai ka rata wa Allah kuma baka jima ba ba ka jima ba ba domin ilimin sama ya wuce tunanin ka ya wuce kanka kawai ka sallama to shi ne abin da yake shi ne ubangijin al'arzi mai girma Allah mai girma da kansa yake ma kuma mai girma sai ce ma sha Allahu kana abinda Allah ya ga dama ya shi yake tabbata wa ma lam yasha lam yakun duk abin da bai so ba baya taba tabbatuwa iya karanta wannan a a zuciyarka ta yadda cewa duk abin da kaga ya faru Allah ya yarda da shi to ka huta wala haula sai yace babu wata dabara wala quwwata babu karfi illa billahi sai ga Allah wala Allah sai yace al-ali wannan madaukakin da yake ya fi karfin kowa al-azim kuma mai girma ashhadu anna Allah ala kulli shay'in qadir ina mai jaidawa cewa lallai ubangiji madaukakin sarki ne iko da akan komai kuma da misali akan wannan a suratul baqara أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حبارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العباد كيف ننشدها أو كيف ننشرها أو تجرى ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير kaji ƙarshen magana ce cewa lallai Allah ne yiko ne akan komai to shine wa annan la lallai ubangiji ba ukacin sarki kada aka bi kulli shay'in ilma ilmin sa ya kewaye komai a cikin gidan ke yanzu na gaba da wannan misali kiyaji zai zo ya haihu ya yaya ya jikoki ya auren da yayansa ya duk a tare a nan duk baka sani ba kai sai ya haɗa unguwa guda a gidanka kiyaji ko wani ƙwaron ya zo ya duk baka sani ba sai shi Allah madaukakin sarki a haka bi kullu kai ya yi kai karfan karfan ka ne da kake aljihu ke yanzu wallahi sai ka mutu aljihu za ka da ake yaushe wani abu ne kira ba ka san da shi ba san da shi ba gashin da yanzu tana fara tajewa sai ga wani abu ya zubo ba ka san san da ya shiga ba to shi Allah a haɗa bi kulli shay'in da ilmin ne ilmin da ya ce wa komai ya ce wa komai wa a'udhu billahi alladhi yushiku as-samaa a'udhu ina fakewa domin alubi kenan ina fakewa da sunan Allah kun gani da sunan Allah saboda Allahu shine sunan da ya kunshi kowanne suna ina fakewa da sunan Allah annabi yusiku sama'a wanda yake rike da sama idan aka je aka yi gini yanzu ka dauko sirri da injiniya ba quantity tabi a sun ma bincike sun yi abin da ya kamata wani a gini nawa kuka ga an ce ya zubo musamman a Lagos har a Kano to da ka yi ba a da ilimin ba don cewa wannan half life din kasar da yadda take ba abin ki kawo kawai da ta ake wani lokacin sai ka ga sai an zo kawai wani da ya zo guri zai ce a wannan ai ba zai yi ba ni ya yi kira ki amma ka ci gaba nan da shekara goma wallahi zuwa wani amma waye ya taba ji wani lokacin kana gida naka ne ko na haya sai kun tashi kun koma wani gidan na aro tsawon sati biyu ko uku za a gyara domin jira yake ko ina amma waye ya taba jin ran da aka bada sanarwa cewa kan wanda ya dan kanu kan wanda ya fito za a gyara sama cewa wani guri ya tsage a bangaren sama ko a Najeriya ce yan Najeriya kowa ya zauna yau wani guri ya tsage kuma halittun da suke cikin sama sun linka da kasa sun linka su wannan ba ba Najeriya mutum biliyan bakwai ake magana ba to shi cikin sama ta dai kawai ma ya alamu jini da rabbika ba wanda yake irga ko nan harara statistical ya na iya fada ai estimation a ce kaza ne mutanen sama mutum miliyan ashirin da wani abu to to na cikin sama ta dai kawai ba wanda ya ga adadin sai Allah da yi domin annabi ya gaya mana cewa akwai albaitul ma'mur albaitul ma'mur sai kin ta'awa yake kamar Ka'aba ce ta halittun sama wannan Ka'aba tun da Allah ya halitte ta ake kewaya ta kuma mala'iku ne suke kewayawa wanda suka yi fatwa suka kewaya suna jira har yanzu a dawo kansu su yi sakan ba su ƙara yin zaɓe na biyu ta har yau kuma har kiyama ta tashi ba za a zo kansu ba saboda yawan halittar sa ba saboda yawan mala'ikun da suke kewaye wato baitul ma'mur kewaya wa farko suna jira a dawo kansu su tsora su kewaya wa kaji har yanzu ba a zo kansu ba kuma har kiyama annabi yake ba za a zo kansu ba saboda yawan mala'iki kuma ba su rikito ba to wa'annan abubuwan ku kullum za ke so karka hararowa da ka ji ana magana rabbus samawati wal ardi to wannan ake magana a kai to shi ne yake cewa to Allah madaukakin sarki shi ne wanda yake rike da wannan sama an taka ala al-ardi ai Allah taka ala al-ardi yana ta fadowa a kasa shi da yake ya halitta sama ya yi da digiri amali tarawlaha bi mata kira ku dole waɗanda kuke kallo sun rike ku ba ta tabbatar wannan gurin ba inda a ce babu wato abin da ya rike wannan gidan ba mai shigowa wallahi ba mai shigowa sai da an ga ya tsaya don ko wasu za su da hankalin ku eh kuma sai da sun ya kundin bala wani da ya zo mai ilimi sosai ya san abubuwa ne ce da hankalin ku yanzu ke shiga nan gurin da hankalin ku ina kallo ba bayan an gama wannan gurin bayan an gama ma wani injiniya ya kuma ba da shawara a zo a yi wannan set aka kuma da ejin aka yi banda irin jin din da ke kasar gidan nan da irin BBC din da aka yi ba na wasa ba za a yi hawa biyu uku a nan amma za a yi da haka sai da ya ƙara ba da shawara a ƙara ke yi da babu wannan aka ƙara uku da aka jira rodina aka fitar da shi daga baya to sama da zaka gani babu to shi ne Allah maraukakin sarki shi ya rike ta illa bi idnihi sai da idnin sa shi yana da bado a kasa da idnin sa sai ce ni sharri kulli dabba ina neman tsari daga wato daga sharrin kowace irin dabba ne dabba kullu ma yajibu ala al-ardi fa huwa dabba duk abin da yake taka ban kaza shi ne dabba al'adar shi da halittun sama da kasa amma aka ce dabba ana rubu halittun da suke taka kasa duk da wasu ya dabba kawai halitta wa ma min dabbatin ko yawa illa ala lahi wani gurin cewa da abdu wala fi sama sama ko kasa ni za su ce dabba ba iya ma yi duk ala al-ardi ba kawai halitta to an ce kullu dabbati ko wani abu da yake taka ban kasa wata halitta da take da taka ban kasa to shi ne yake cewa to a Allah ne wani kari farin ta rabbi rabbi ya ubangiji akhiru dirasiya ubangiji na arze ke da mafarkar da don shi din farakin bakku da yake rike da mutum domin wannan matijar tana kaduwa an da gazala ai za a ga yaro na karami lokacin da aka ga ta kirbewa sai a zuwa gurin likita dan kar a samu matsala domin kamar gida ne a zo a gama gini bayan an gama gini shi electrician ya ruwa yana da connection box din ko da nan gurin da za da an samu matsala a gida na wuta nan gurin da yake zuwa to kai ma na ka shine wannan madalar ina misalin da ya zafi da ya yi to a balarabe ne ya faɗo dawa a sai ce ba ku ne to a kwanatin bakwai da kake dora kaya domin nan gurin na taɓa wani kwakwalwa ta haɗu da jini an samu matsala amma mu da yake kaga malam ba wuce Allah ya ji lafiya sai ya dora an ce mana akwai mai dora ba ko wani sanin biyar ko haka aka ce 280 kg to so da haka wannan jini to sai ce Allah shi yake rike binasi yake ya da makarkwadarsa matuga muke cewa makarkwadarsa inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji madaukakin sarki ala siratin yana kan sirati hanya wanda take bi tsakiya akan da yake dora dan a tafiyar da yayin da gurin da yayin da da aka zo fassara inna siratal mustaqim siratal mustaqim جابر بن عبد الله بن عبد الله بن عباس الشقي عن الاسلام هو الاسلام amma Abdullahi bin Mas'ud da Ali bin Abi Talib suka ce huwa al-Qur'an ana duka ne shine kiratul mustaqim huwa al-Qur'an shi kuwa Salih bin Abdullahi eh Salih bin Abdullahi cewa huwa wa kiratul mustaqim hiya jama'a hiya sunnah wal jama'a a sunna wal jama'a shine wannan to malai suka kawo wannan siratul mustaqim lam yusibu duwan da yabo duwan nan lam yusibu fi nafsihi ba wani abu da zai same shi akan kansa wala fi ahli ko ya samu iyalinsa wala fi mali ko ya samu dukiyarsa sai ko ya kawo wani abu da yake ci ba zai same shi ba kun ga a farko mun bala izina da akwai matsala to amfani kawo irin wannan shi ne kai ba da ilimi ka kalla ka gane cewa ka ga bai karo da nasokin alqur'ani ko hadisi ba amma bai inganta annabi ya bada da saba ba am ko da ba amma fa ya inganta ka dauke shi a matsayin addu'a ka yau ba za ka iya dauka a matsayin addu'a ka tuni da gobe abin da ba a zo ka ce annabi ne in ka karbo mun tuni kyau an girmama Allah ai ko kambama mutum da annabi alaihi salatu wasallam a ciki to ya halatta kai amfani da su wajen addu'a ya halatta wannan shi ne da zai ce wa karfin su har yau ba abu da zai da yake buga da shi ko an ce gidansa ya kone ya ce wallahi bai kone ba me da ni yake saboda ya ji annabi ya faɗi wannan addu'a yake kuma yau na faɗa kun ji ba zai yi ko shi za muka ce inda annabi alaihi salatu wasalam zai ce wa sahabbai ku je ku dauko min gale da goran dutse sai mu fara ji ina za mu aje ba da rantsuwa da Allah ba za ki ai ba za ku kuwa mutumin yau da yake ya fi kowa iya waka shi cewa da ya ba ya rabu a yi kan jora ba wallahi ba za ki ba amma sahabbai cewa za ki ina za mu ta haka za ku domin su idan annabi ya yi bari kamar an kunna fitila ne idan ya yi hali kuma gaba an kashe ta ne. Isa da ya tura sai na Ali da mai gida da jirin al'adar da amma su je su ta kamo wannan matar da ta tafi kai sako maka cewa annabi zai kawo musu zai zo ya kawo hali. Ai kaga da suka je ta ce ina take babu yace sai na Ali yace annabi ya ce akwai kin ce babu malama ki ba mu sako in zaki babu. ta ce na biya muku babu ta ta da jikin da tsaf ta karkada zani ta karkade riga ta karkade sai na ne gara ta koji ce na rantsi da Allah ko ki kawo ko kuma kai mata kai domin kin da yake akwai to akwai da kaga zai kaje da shi ne da bude kan ta ta warware shi kan ta na tsakiya sai ta zaro ta baya shi ne muka ce in mutumin yau ne zai koma ya rasulullah har tsare shi ta yi duk kayan ta kafa bai babu wallahi amma me yasa saboda ya san wanda ya faɗa ma ya ce qur'anul hawa kunguwa sannan ya san wanda ya faɗa huwa sadiqul masdu shi za bai ko baba to wannan shi ne kore waje girmama shi za a Abdullahi dan Umar yake shi jira guda ɗaya da muka yi bayan Annabi ta kula yi wa gaba ɗaya da ibadar da za ka yi haka kuma shi ne gaskiya kai da ka zo baya ta ji ya ga wannan yace bari in ga ma wani abu su jira ɗaya da muka yi bayan Allah ta ku duka ibadar da kake yi wa gaskiya ne to kaga yace to yau na faɗa sun makar yace na faɗi wannan addu'a da Annabi ya faɗa shi yadda suke yi da Allah da yadda suke girmama annabin su ba irin namu bane to sai yace sun makar da yake in hado bina ku zo ku raka ni ku zo ku biyo ni ya ga duk wanda suke zaune a gurin ku zo ku ci tunda ya matsa ta gidana ya kone a zo a ji a gani wa kama ya miƙe wa kamo ma a hudin na gurin suka miƙe kafin ɗalibansa ban ta hau ila dari ba a cike ko ina ba sai da su a min a unguwar ta abu da zari aka je gidan sa abu da zari wa kadi ta raka ma haula gaba ɗaya unguwa ta kone duk wato gidajen da suke gefen su sun kone walan yi tuba ha sai wani amma gidansa wallahi ko kwarzan me yasa saboda amincin da yardarsa da annabi alaihi salatu wasalam ba irin namu bane ba je ko ina ba ko ko ba da manta wata a wani karatun da sahabar Allah ya ji kansa da ya zo hadisin nan na muslim yana faɗar cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce duk wanda ya ji sabon guri in ka je gurin ba kunta yanzu ko ba sabo bane gurin da yake na ba kunta ko hotel ne yanzu ka je aka sauke ka to kamata in ka shiga gurin ka karanta addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammatin min sharri ma khalaq kamata ya kalli wannan saboda annabi ya faɗa a ƙarshen hadisin yace duk wani abu mai cutarwa ba zai cutar da kai ba kaga dai ba zai tsawo yaron ke yanzu za ka biya mai sau ɗaya biyu uku ya ɗauki to ana shiga a biya wannan addu'a yace lam yaduruhu shay'un ba wani abu da zai cutar da kai yace lokacin Madina tana gidajen kaza ba 1970 wani abu a gidajen Madina kaji ai duk yawanci na kasa ne ko alaji yawanci su na kasa ne wani gidan da aka gano saboda suna girmama mutanen alhazai za ka yi alfama yake biye kura sai kun zo za a bude muku a ce ku zo ku kwanta a ajiye ko ba wutar su bane irin yanzu yake wallahi sun ja kwana a aiki to na ka sako kwane ne ne to kun ji har yanzu akwai kawai ne cikin kewayen nan ne da za ko da yake ai kaga kamar da muka faɗa masallaci annabi ne da zai islam ne yanzu da kake gani ai da unguwanni ne unguwar su zaina abubakar unguwar su zaina a wannan masallacin shi ke za ka yanzu ta koma masallaci in da yake asalin masallacin ka je yanzu duk wanda yake madina ya kawata ya tambaya za su nuna ma ga iya gurin nan an yi da bakin ɗinsa da wata alama iya masallacin annabi da asali da gaba gaban nan a nan gurin kawai za ga guri ne da da girma duk sauran gurin da ka gani unguwanni ne ya ga aka fada kan ya koma masallaci to yake an sauke shi a wannan tun yake a ba shi gida da irin wannan korar da kwari yake wallahi tun shi dai ya zabar ka ya zan kula ba ku da me yasa yake saboda yayi addu'a nan da annabi yake yi shi ba abin da sai masa to imanin shi shi ne wannan sunna kaga annabi Musa alaihi salam lokacin da ya tashi ya tafiya Allah madaukakin sarki yake su fita su hijira shi da mutanensa sun shiga tsakiyar teku Firauna ya biyo su da mutanen da kallon tara su sau goma da makamai mutanen su tura su da suke ya Musa inna la rasul ya kai Musa an gama an riga hijira an gama da mu an kama mu ko biyowa bai ya kalli Firauna ba me yake musu cewa kalla yake wallahi ba zai yi ba inda ba ina fi da hadi ubangiji na na tare da ni zai ji yadda ni wannan dai ubangiji na yana tare da ni zai ji yadda ni shi ne bambancin da yadda annaba ce da Allah da yadda mabiyan su suke da annaba kuma suke da Allah muna da bambanci gaskiya duk lokacin da aka ce annabi ya ce abu kake bari ka gwada ka fadi wallahi ka fadi ko ka je ka sake shiryawa ka sake shi amma kana zuwa bari in gwada ka ka amma da abin da annabi ya faɗa yana ne yana ajiyarsa yana ajiyarsa to shi ne yake walau yi zuba hajjar jijiransa ba abin da ya tafi ba abin da ya tafi نوع آخر ونوع الجواب قال حدثني محمد بن رجل وإبراهيم بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر عن أبان بن أبي أيان عن الحكم بن أيان المحاربي عن أبان المحاربي وكان من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس مالهم ابن السنية مالهم محمد بن رجل ya zantar da shi ya karantar da shi ma kuma malamin sa Ibrahim bin Muhammad ya karantar da shi kala yake duk biyu sun ce haddathana dukkan su biyu wato sun ce haddathana wato shi wannan Ibrahim bin Marduk din ya karantar da biyu na baya haddathana Ibrahim bin Marduk wato Ibrahim bin Marduk ya karantar da su shi kuma malamin sa shine Sa'id bin Amir shi kuma malamin sa Abana bin Abi Ayyad shi kuma wannan wato zaid bin abi ayyad da'ifun ne bittifa bittifa din malama abin da jinya da da'ifi yana da rauni an hakan bin ma'ayyan shi kuma malamin sa hakan dan ayyan al-muharibi ya karanta da shi kuma daga malamin sa aban aban al-muharibi wa kana min al-wafd alladhina wafadu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi wannan aban al-muharibi yana cikin ayarin da suke debura annabi alaihi salatu wasallam jawaga bakin da suke debura annabi alaihi salatu wasallam daga cikin banu abdul bayy wannan kabila ta banu abdul bayy أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يتبع من مسلم باب والمسلمين يقول إذا أصبح wanda zai faɗa idan ya wayi gari idan gari ya waye ya ce alhamdulillah rabbi allah la ushriku bihi shay'a ashhadu an la ilaha illallah illa dhalla tughfaru lahu dhunubu hatta yumsi na babu wanda zai faɗi wannan addu'a ya ce alhamdulillah godiya da kambamawa da girmamawa da dukkan yabo domin alhamdu aka kake ni dukkan dangin yabo ya tabbata da Allah shi za ka ce gaba da ashukur domin duk da kuma almadahu duk wani yabo da kake ji da gani gaba ɗaya alhamdu ta tsunci shi ta yake wa lahu alhamdu fil ula wal akhirah farko da kaje duk Allah ake godewa idan abu ya da alheri ya zare ka ce alhamdulillah alladhi bi ni'matihi da kin misali a cikin kaza da haka ne da alhamdulillah ala kulli hal har shi ake gode wa ko shi ake gode wa kai to shi ne yake wato alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah duk wanda ya waye gari ya faɗi wannan rabbi wato ya faɗi wannan cewa rabbi Allah cewa ubangiji ya shi ne Allah la ushriku bihi shay'an bana hada shi da komai bana tarayya da shi da komai ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaida ba wanda ya cancanta a bauta wa shi illa zalla tubbaru lahu dhunubu fa sai sai ya zanto zalla da cikin kana fa sai sai ya kasance kana wa wa zalla kana wa kaman faka wa asba bi sunan cikin abokan kana cewa ba sai sai ya kasance tubbaru lahu dhunubu ana gafarta masa dhunubansa a tayin shi har ya kai yamma wa in kana idan ku ya faɗa idan amsa lokacin da yayin mata ba ta tafsiru lahu dhunubuhu yau zan to ba ta zai wayi da zai fara zai kwanta ba ki ta ba ya yi wayi da ni tafsiru lahu dhunubu ana ta zaba zaba da wata a kai shi a abdari ya wayi to ka ji ma wannan kare da muka faɗa a bani ibn abi ayyaz ya janyo hadisi ya zama hadisi mun da'ifun jiddan domin da'ifun ne yake ba ulama ulama ul hadisi ulama ujanni wa ta'ali saboda haka su da a baki cewa ga inji shi ma ka dauke shi kalmomin su sun ma dau za ta addu'a da su ba gobe amma ko sai annabi ne da kalmomin sun yi ba gobe shi kawo da ayoyi da hadisai za ka yi amfani da su sai ce naura haka wani nau'in daban قال حدثني عبد الله بن محمد الجمال قال حدثنا احمد بن مولاي قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا ربيع بن بدر عن ابان وانا ابان ابان بن ابي اياس هذا ده من كان ده مثلا انا عمرو بن الحكم انا عمرو بن معدي يقرب كو معدي كرب رضي الله عنه قال ابن الجن يجي malamin sa Abdullahi bin Muhammad al-Zammal ya karanta da shi kuma malamin sa Ahmad bin Mulai ya karanta da shi ma malamin sa Abu Samad bin Nu'man ya karanta da shi shi ma malamin sa Rabi'a bin Badri ya karanta da shi daga Aban shi Aban din shi Aban bin Abi Ayyad shi kuma daga malamin sa Umar bin Al-Hakam shi ma daga malamin sa Amr bin Ba'di ya kai ko Ba'di Shari radiyallahu anhu Allah ya tsara masa yadda kare yake bani tun nabi sallallahu alaihi wasallam ya ko na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa man qala hina yusbihu duk wanda ya bada lokacin da ya wayi ne alhamdulillahi rabbi la ushriku bihi shay'a ashhadu an la ilaha illallah dalla maghfuran lahu wa man qala alina fi bada maghfuran lahu alaidin na kaman cewa godiya ta tabbata ga ubangijin ta shine ubangiji na mai raidona la ushriku bihi shay'a ba na tare da shi da komai ashhadu an la ilaha illallah in in kai ko ko da ke iri ne ina sai da babu abin da yake da ba wanda yake tantance abota wa sai Allah zalla makuran lahu zai ga mutu zai kasance Allah yana dai masa gabara wa man qala ayyira yi wanda ya fada lokacin da yake mata kuwa ba ta makuran lahu zai wayi da Allah yana masa gabara نوع هذا ونوع دبا قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا عثمان بن عبد الله الثاني قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن زيد بن عقاد عن أبي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوع دبا ibn sunni yace malamin sa Abu Khalifa ya karanta da shi kuma malamin sa Uthman bin Abdullah al ya karanta da shi kuma sai malamin sa Isa bin Yunus ya karanta da shi ma daga malamin sa Abu Bakar bin Abi Maryam duk wanda yake dalibin hadisi ya ga Abu Bakar ibn Abi Maryam da yi ne kamar Nuhu um eh kamar abin da muka yi a cikin wajen kiransa a cikin hikimatun da na tare abubuwan kana kowa ya zama karyafi ne ta tafi kana ji ne kowa ya dajiyo ta kansa ko nuhu ibu da maryam wanda ya kirkiro hadisi a bangaren fada irin suwa shi kuma irin wannan kana jin sunayen su kawai irin wannan hadda ke ta ake wata rana malam abubakar abu salam baban gwale suna tafiya da mala alhaji hoto sai aka yi magana a kan abarin da kabile al-kufi to matsala a jiji ta ta sun sai mala baban gwalin shi ai ai yana cikin rijal na bukari bukari da musulun sai mala alhaji ne ya abani ibn kabir al-kufi ba ya cikin rijal na bukari ko da ya taba masa ya taba ruwa ya dade yace akwai shine ya kai da mota yace na rance da Allah da ya saba da kafa na rance da Allah yace ba ba biya zan ba ba ki taba ruwa da gare shi ba kuma ya taba yin ka dubo duk da ka kai na ba ka yace kuma yin bincika ya tabbas shine ya samu wahayi haka ne abani gudu ta bilin al-kufi baya cikin rijal na na ima na imam al-bukhari yace muna yi da zai ce ce wallahi har shi har ya gama jami'a haka ya dauke to lokaci yayi abubuwan da muka faɗa da ni Allah ya ba mu ladan za kan hadisin za mu dawo ce wannan muka yi kuskure Allah ba mu kai ya jama'a akwai kaji mun ga sahar za a gani ɗaya daga cikin da tije da muke fara jiya da lafiya cewa yana asibiti alhaji Sharif Dauda mahaifin su Malam Abba da daga daga Shehu Allah ya masa rasuwa ta jinna za a yi jana'iza ta nan da gida kenan layi kuka da inda nake karatun lolo Malam Abba an za a yi jana'iza ta gobe karfe tara a nan kuka da kawo wani ji Allah ta'ala suna da Allah ya yi maka Allah ba iya muke cewa a ya kusa wata a asibiti ba mu sani ba to Allah mana cikin sarki ya wata kuri da juriya Allah mana cikin sarki dunya da ya Allah ya sa ta zama maka kafara dan da sar zamu gidan gaskiya malaman mu da iyayen mu Allah ka bidan su da gafara ba sai kuma Allah ka ba su lafiya ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da kofin da muka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ki ka ba mu kan bujja Allah ka nuna mana kariya kariya ki ka ba mu kan bujja wannan da ke mana siya da addu'a ina kai Allah ka biya musu bukatun masu neman aiki da waɗanda suke neman sana'a Allah ka agaza mu waɗanda suke jaraba Allah ka ba su da suna da kwana da suna da jawo a farmu da jihar mu Allah ka zauna da su lafiya kun ce rayuwa da talauci da ake ba wani Allah ka yawo mu matasan da Allah ka shirya mana su Allah ka dora su hanya na daidaiciya Allah ka samu gawa da duniya lafiya اللهم اعنا في اوطاننا واصلح امتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وخير ازواج يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين